الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في لذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba'ad jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu dama ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabinul huda a nan unguwar gawon katare da magarama muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon bulta komin ɗacinta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata komin daɗinta idan muku manta ba yau muna ranar talata ranar talata goma da watan rajab haka ne ko shekara ta 1447 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine talatin da watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya aihuwa annabi isa dan maryamu alaihi salam in sahat in ta inganta a darasin da ya wuce muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratu nun wal qalam mun tsaya akan aya ta hudu yau za mu tashi aya ta biyar insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu Allah ya sa wannan karatu ya zama sababi daga cikin sabubban da za su kai mu aljanna na'am ni Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم فتبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين فلا تدع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عدل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين na'am إذا تتلى إذا تتلى عليه آياتنا قال صادق الأولين
kamun mu fara akwai godiya ta musamman da ƙungiyar kitabu wa sunna ala fahimtar salafu sale take ma 'yan uwa waɗanda suka kama da dukiyarsu da kudinsu da iliminsu da aikinsu aka je wannan wa'azi na ƙasa na shekaran jiya a maradi wa'azi ne na ƙasa da ƙasa aka yi a garin maradi wanda ya ba da dukiyar shi allah saka mashi da alkhairi wanda ya ba da ilimin shi aka kawo gyaran wannan taro na ƙasashe daban-daban allah saka musu da alkhairi waɗanda suka yi jihud suka yi jihadi suka huta suka tafi ɗauka kalmar la'ilaha illallah da iya duka wahalar da aka sha allah sa a cikin mizanin hasanatu na jami'a wannan shine ayyukan da ya rage mana a yanzu a duniya ka je ka isar da sakon allah subhanahu wa ta'ala ka taimaka da dukiyarka da ƙarhinka da hankalinka akan isar da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah yan agaji sun kama kwarai sun kama an je an yi wannan wa'azi kwana uku an dawo lafiya kuma ba yan agajin jam'iyyar kitabu wa suna kaɗai ba suka yi wannan aiki akwai yan agajin da babu ruwansu da kungiyanci ai kun lura kun gani akwai yan agaji da dama wanda su ba a cikin kungiya ba ma suke ta kitabu wa sunna amma da su aka je aka yi wannan aiki gaba daya daman kamar yadda ku sani ba kungiya bace ba ta da kyau a'a kungiyanci ne ba ya da kyau kungiyanci da bangaranci da seni seni ananiya to wannan shine musiba ce wadda take raba kan musulmi wannan musiba ce ba ta da kyau idan aka ce aikin Allah ne za a yi to a dukuwa gaba ɗaya a tashi a je a yi wannan aiki kuma a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya cika mana ladanmu duk wanda suka kama daga nan da magaran alhamdulillah a 'yan shekarun nan ba a taɓa yin hamla ba wadda ta tahi wa'azin ƙasa kamar wannan tahiyar da aka yi domin sai da aka samu mota goma sha biyu ana fama a gyara motar kitabu wa sunna Allah da ikon shi sai dai ba da mota goma sha biyu har da bis da wasu elite da wasu sharon da manyan masu ɗaukar mutane da dama da bis wanda gubernur ya bada Allah saka mishi da alheri da bada aka je aka yi wannan wa'azi aka dawo lafiya Allah taimake mu kira ne ga dukkan yan uwa cewa duk kodayaushe irin abu ya samu na a ɗaukaka addinin Allah to babu sha da baya za a je a yi matukar kana da dama matukar kana da abin da za ka taimaka to ka taimaka wannan abin da za ka bada baka san ba ma ka bada za a gan shi ranar kiyama ladan ka cikakke Allah ya lullumka maka Allah cika mana ladan mu gaba daya muna cikin wannan sura suratul nun wanda ake ce ma suratul qalam a darasin da ya huce Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sa annabin shi yana cikakken ya aiko annabin shi ya tabbatar da tauhidi kuma yana daga yana cikin cikakken cikakken makarimul akhlaq dan an tambayi Aisha ya ya halin rasulullahi yake tace in kana so ka san halin annabi to ka karanta alqur'ani alqur'ani shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai wanda annabi yayi zamani da su a garin makka sun butulce sun karyata sun kiya sun kibin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba da cewa fasatu busiru wa yubsiru ai abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiran ku zuwa gare shi kuka kiya to fasatu busiru ai kowanne daga cikin ku zai san makanihu inda Allah yawmal qiyama kowa zai ga matsayin shi a gurin Allah ranar kiyama menene matsayinka annabi yayi kiranka zuwa ga tauhidi kakiya yayi kiranka zuwa ga sunnar shi kakiya kakiyin tauhidi kayi shirka kakiyin sunna kayi bid'a to za kowanne da wanda suka bi sunna da tauhidi da wanda suka bi shirka da bid'a kowa zai san matsayin shi ranar kiyama haka malaman tafsiri suka fassara wannan aya wani bangare daga cikin malamai suka cewa ai fasatanzur wa yanzurun li'anna al-ilma bi akhbar al-qiyama ya'rifuhu ar-rasul min zaman suka ce a'a za ku gani su ma za su gani a ai kuma ilimin tashin kiyama da abin da zai abu ranar kiyama da lissahi da wuta da aljanna tun daga tasawa daga kaburburra ai Allah tuni ya gaya ma annabin shi sallallahu alaihi wasallam kenan ba yanzu bane ba su ne za su ga matsayin su ranar kiyama amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya san matsayin shi ya gaya ma mumune matsayin su kowa ya san matsayin su amma su kafirai da suka butulce suka jagalgale suka ki daukar da'awa ta rasulullah to za su san matsayin su ranar kiyama za su gani a haka wata jama'a suka ce a'a wannan tafsir din wannan aya fasatabsuru wa yubsurun ai fasatabsurun fasatabsuru wa yubsuruna kullam minkum manil majnun tunda ai nan gurin aika suka yi fasatabsuru wa yubsurun bi ayyukumul maftun al maftun ana nihin mai tabin hankali ba sun ce ma ba annabi mahaukaci ne shi sun ce mai tabin hankali ne to ayal ashe a game suke in ka ce za ku ga fasatu busuru za a ga za ka za ku ga ku musulmi wayi busuru da su ma kafirai za su ga bi ayyukumul maftun ai wane ne mai tabin hankali a cikin kaje da suka gama ayar guda biyu tafsirin ta tare yake tahiya to bi al maftun ai al mu'addabun a wata aya kamar yadda Allah ya ce yawmahum ala nari yuftanun sai aka ce me zuqu fitnatakum hada alladhi kuntum ranar wannan tasu da za a kawo su bisa wuta yuftanun ana musu azaba kaga nan yuftanun azaba ce a can kuma tabin hankali ne wane ne mafi mai mardul mugh malatin tabin hankali da mu da ku da annabi da ku da kuka ce mahaukaci ne za a ga wane ne mahaukacin a cikinku in an ce maftun wanda yake da tabuwar hankali ba sai mahaukaci ba garjaja mai bugo mai kaza a'a wanda dai kawai yana da tabuwar hankali hankalin shi kwakwalwar shi ba ta yi ba sai kama a ce dolo ne ko kuma wawa ne ko kuma gasanin dai irin wannan saboda hankalinsu ba a daidaita ba yake an gane da kyau ko sai Allah ya ce ni inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin yace lalle ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya bace daga kan hanyar shi shi Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin ai kuma shi yayi sani yayi sanin waɗanda suke shiryayyu waɗanda suke kan hanya ta gaskiya na'am sai mi gaba fala tud'il mukazzibin نعم ودوا لو تدهنوا فيدهنون الله سبحانه وتعالى yake ce ma rasulullah al-khitab lirrasul wa huwa li ummatihi sallallahu alaihi wa sallam da annabi ake amma da al'umma shi gaba ɗaya ake Allah yace mene fala tutil mukaddibin ka shedinku ka shedinka kada ka bi makaryata makaryata wanda suke gama bautar Allah da wani to da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya a kai ƙarya ko ma wace iri ce haramun ce a cikin musulunci ba sai ƙarya ta kahure ba kana musulmi ka koya ma kanka faɗin gaskiya a koda yaushe yaya za ka koya ma kanka faɗin gaskiya ka ɗauka kai baka ƙarya kai mai gaskiya ne ka ɗauki wuni guda ka ce yau baka ƙarya duk abin da za a yi baka ƙarya ko da ƙarya ta dabba ce ko da za ka kawo wani abu ka dinga nuna ma dabba tana zaton kwano a ciki akwai wani abinci kai ku babu komi don ta zo ka kama ta ne ko wata akuya ta ɓalle wannan ma ƙarya ce kake mata ko kuma a zo ba da labari ka san labari akwai ƙara ruwa yanzu misali in na gaya ma alarama magana ya gaya ma wancan ya gaya ma wancan ya gaya kamun ta je mutum goma in ta zo nan ya gaya mini ne na ce ma alarama ka gari ta sauya duk magana ta sauya an ƙara mata ruwa an zayyana ta an kamba mata in a bada dariya ce ka bada abin dariya wanda ya fi ni abin da na gaya mushi da fayi to ruwa ya kanka da kanka ka koyi kanka yi karya eh yanda ka ji ka faɗi kuma a faɗi a bambanta abin da ka ji a bambanta magana ta taka falatu ta ilmu kaddabe ka shaidinka kada ku bi maƙaryata wannan Allah ya ce waddu law tudhinu fa yudhinun kafirai qurayshawa lokacin da suka zauna waɗanda suka zauna tare da rasulullah a garin makka waddu law tudhinu sun yi gurin ku kafirce fa yudhinun su ma su kafirce sun yi gurin ai takfur fa yakfurun ko kuma ai ka ɓoye wani abu na addinin musulunci su ma su ɓoye wani abu na kafircin nasu a sassafta a tafi tare sun yi gurin wannan su a cikin addininsu akwai irin wannan abubuwan a danne abin da Allah ya ce don a yi wani abu mu kuma a cikin addininmu in ka ce ka yi wannan sai mu ce kawo aya ko hadisi babu wani kira akan alliance ta aƙidu babu ita a musulunci babu a sassafta a daidaita a tafi tare da aƙidu babu shi saboda kai Allah ɗaya ne a wurinka wasu kuma Allah uku ne a wurinsu kai annabi ya ce kai kaza su ba a ce ba a yi kaza wai wani irin du'atu takrid wani irin sassaftawa ce za a yi a zo a tafi tare wace irin tahiya ce za a yi tare babu yanda za a yi a tafi tare mu addinin mu sak yake an rubuce ƙur'ani ne da hadisi da salafin sale sak yake to mine ne zaka rage wai ka sassafta ka lallafsa a jere a tafi tare a lallaba a ina mu babu zancen wani a lallaba yanda Allah ya faɗi yanda annabi ya faɗi yanda salafin sale suka fassara ayoyi akan shi muke yau akan shi muke gobe akan shi muke har mu mutu insha Allah babu zancen ka sassafta ko ka ɓoye wasu ayoyi ko ka lallaba a tahi tare a'a kawai ka bi hanyar Allah ko kuma nun suka yi taro suka ce to a zo a tattamna a yi bautata ma ubangijinka shekara kuma a bautata ma gumakai shekara eh a bautata ma gumakai shekara kuma a komo shekara ta gaba a bautata ma ubangijinka don dai a zartamna dai a zamna lafiya dai a tahi haka nan aka ce ina musulunci bai gaci wannan ba ayyuhal kafirun ya musu ya ku wa'annan kafiran la a'budu ma ta'budun ai ba na bauta ma abinda kuke bauta ma wala antum 'abiduna ma wala ku ku bauta ma Allah ɗaya tunda kun ce Allah biyu ne Allah uku ne kun ce Allah goma kai ne ga sanar da yawa wala ku ku bauta ma abinda nake bauta ma wala na'abidun ma 'abadtum wala ni in bauta ma abinda kuka bauta ma canda ba na bauta mishi wala antum 'abiduna ma a'budu wala ko ku bauta ma abinda ma na bauta ma ko nike bauta ma babu shi wannan a musulunci kawai lakum Lakum dinukum waliya ku je ku yi addinin ku na kafirci mu mu yi addinin mu na bin Allah subhanahu wataala Allah ya sarko ma annabin shi wannan sura a- a a- a cikin Qur'ani babu wadu- al- babu a zo a lallaba a taifa a tsakanin tsak- a- a- aqidu waddu law tudhinu fayudhinun sun so ku koye wani abu su ma su koye a lallaba to babu shi a musulunci Allah ya ce wala tudai ولا تطع كل حلاف to مهين ku duba ku lura da wannan ayoyin wani mutum ne Allah subhanahu wata'ala ya sissufanta shi a cikin Qur'ani kai Qur'ani ya iya misali zaka ga idan ana faɗin mutumin kawai gashi nan shine wannan shine kawai duk halin shi Qur'ani in ya kawo kawai sai kaga wannan wani ne ko da ba a gaya maka ba shi mutumin Allah ya bashi abu biyu abu biyun nan da aka bashi sai ya kahurci ya butulce ma Allah yake jan mutane kuma da ƙarfin wannan abun guda biyu cewa su kafurce ma Allah to shine nan Allah ya zano sufai ya zano halin shi kai daga ƙarshe ma Allah sai da ya mishi alama a yakin badar sai da aka mishi alama dan a gano shi ne ƙur'ani kenan Allah ya ce wala tuti'i kullu khallaqin mahin ka shedinka daga yau kada ka yi biyayya ga dukkan halla- hallafin hallafin mai yawan rantsuwa ta banza yawan rantsarantse ba shi da kyau a musulunci kar ya kasance kai rayuwarka komi aka yi wallahi kaza wallahi kaza na rantse da Allah wannan abun kaza ne na rantse da Allah kaza wa ya saka wa ya saka wannan rantsarantsan ba a yawan rantsarantsa a cikin shari'a a musulunci kai musulmi hallafin wannan Allah baya kai shi mai yawan rantsuwa hallafin mahin mahin kuma mai karamar karamar zuciya zuciyar shi in ma ta zamanto walakantatta in ma mai karamar zuciya haka walakantacce shine wannan kuma yace hammadin هماز مشاء بنميم hammadin sifa ce guda ana nihin mai aibanta mutane kun san ana samun irin wannan mutanen shi kowa ya gani sai ya kulla man sharri kana cikin jama'a kuna zamne daga kuna zamne da shi daga wani ya kullo kaji ya kulla mai sharri ga mai kaza nan zai zo, ga wani kaza kuma ni in cinkune shi bari in gaya mai kaza ku ji mai wal- mai- mai mai kulla ma mutane shi ayye ibun nas yana aibanta mutane shine hamadin kuma aka ce masha'in bin namim yana tahiya da annamimanci menene annamimanci ya kasance ana samun masu annamim annamimai a cikin manya da yara a cikin mata da cikin da ko ina ana samu ya dauko daga wannan group ya kai wannan group annamimanci ya dauko gulma ya dauko gulma wannan ya dauko ya kai ma wannan daga wannan gida ta shiga ta faɗi abin da ba a yi ba ta kirkira kuma ta ɗauko na matar gidan ta kai ma wata ha'ilau to duk wanda ta kawo miki gulma a cikin gidanki ki tabbata zancen ki kin faɗi ba ki faɗi ba sai ta ɗauka ta ci gaba gulma ba ta da kyawu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari yake cewa la yadkhulul jannata fattan ai mai gulma dan gulma baya shiga aljanna ya ɗau wannan zance ya kai ma wannan zance ku duba abi lahabin da Allah ya halakar da shi sai da aka ce da matar shi kun san aikin matar shi wa mra'atuhu وامرأته حمالة الحطب
malamai suka ce hammalatul hatab din wannan mai daukan itacen ana ne mai daukan magana gulma ne daukan wannan ta kai wannan a kai gurin wannan samari suna zaune to da kwai dan gulma a cikin wannan gida da kwai dan gulma akwai cikin wannan mata akwai dan gulma to gulma musiba ce ka dauki zancen wannan ka kai ma wannan shine aka ce hammalatul hatab mai daukan kiraruwan ana ne mai daukan itace kamar zaurance ne aka yi to ku yi hankalewa akwai mai daukan itace a gane me ake ni kenan akwai dan gulma kenan ku rike bakin ku zai dauka ya je ya fadi abila abin matan shi kenan ko shine mashakin bin namim mai tahiya da annamimanci da gulma Allah kuma yace mine manna'il lil khairi shi dai الذين shi dai wannan dai mutumin da ake zana sifofin shi Allah ya ce mannan illil khair mai hana alkhairi ne mai hana alkhairi ne duk in wani zai yi alkhairi kaga ya kirkiro magana ya faɗi ko ya soke ma wancan kal abada wata hikaya da ake cewa wani alhaji ya zo zai ba da kuɗi ya tambayi shaidan nashi ya ce wani abokina ne iya biye da ni ko da yaushe ina so mushi abin arziki zan sai mushi mota in sai mai rago na kirki in sai mai ce kai kai kai alaji kadda kai ai wannan talauta sai mai belo kuma ina so in sai mushi babban rago ya ce a'a sai mai dan akuya aka lissafa da kudin dan akuya da kudin belo sai ya bashi ya ce to da mun kai ne kai ne nake so in ba wannan kyautai tunda ka yanke da kanka to shi kenan gashi dauki ai mugu abu ne mai hana alheri ba ruwanka ka bar mutum ya yi alheri shi shi dai abin da ake so ga mutum kai ya saki hannun shi wala ta busu toha wala ta zai ya taka magalula لك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما to محصورا
gudun yin alheri ga yadda Allah ya koya mana ta musulunci daɗi gare komi an koya mu komi an gaya mana ya za'a yi saraka sai Allah ya ce kada ka sanya hannayenka ka kulle su gurin buyayenka kenan ka zamanto mai rowa mai danko ne kai bakka badawa a dinga wani ya sha lukudi bai ya kyauta to kakka zamanto wani kenan an hana rowa ko kuma sai aka ce wala tabsutuha kullal basat kuma kanka shimfida hannunka dukkan shimfida za a wayi gari duk abin da ke hannun naka ya tayi karabar kai ya zama to kowa ya zo bashi zaka yi ka bada ka bada a a addini wabta gibaina zalika sabila ka nemi hanya tsakanin rowa da kyauta da yawa ka bada kuma kakka zamanto ka bada duk abin da ke hannun kai sai kuma kakka zamanto baka badawa ka sha lukudi haka musulunci yake to shi wannan wanda ake zana mana Allah subhanahu wata'ala ya ce manna'il lil khair ne mai hana alkhairi ne muqtadin mai ketare iyakokin Allah subhanahu wata'ala asim kuma mai zunubi ne mai saban Allah ne duk sifofin mutum guda ne wa Allah yake zana a lokacin zamanin Quraysh kamar su ce gashi wannan kawai wani ne suna gani sai Allah ya ce mai gaba utullin
عذر بعد ذلك زنيم utullin ai mai jan mutane ne da dukiya da iya su ne abubuwan da Allah ya ba shi guda biyu wanda muka faɗi mai jan mutane ne ƙarfin ja ƙarfin ni'imar da Allah ya ba shi zuwa girman kai da saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine utullin ko kuma inda Allah subhanahu wataala yace khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim kaga kafiri kenan ku kama shi kaga fa'tiluhu kamawa da ja ba kama bace ta hankali na ku janyo a a fa'tiluhu ku janyo shi da ƙarfi malaiku ne suke jan kafiri zuwa azabar Allah subhanahu wataala shi kuma Allah ya bashi abu guda biyu da wannan abun guda biyu yake fankama yake jan mutane kasibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine utullin sannan ba da zalika bayan wannan zanim na- zanim ba ana nihin dan zina ba eh fassara sahihiya ga ta ba dan zina ba ake ne saboda Allah subhanahu wataala dan zina bai da dai ai ba shi bai zina shi haka Allah ya ga dama aka halitto shi kuma Allah ya gaya mana wala taziru wazirata wazira ukhra wata rai mai daukan zunubi ba ta iya daukan zunubin wata ya girma ya musulunci shi da kyau ya dinga ma uwayen shi ma addu'a Allah ya gafarta musu da wannan laifi da suka yi al-la'im al-zanim anan gurin ana nihin la'im ai abin zargi ne ana zargin shi duka wannan sufofin nashi ne to jama'a suna zargin shi shine zanim anan gurin to mun zo gurin me yasa yake wannan abun wannan aya wasu malaman tafsiri sun ce ta sabka akan walid ibn mugira wani kasurun kafure ne ka san manyan manyan kawura wanda suka zauna da annabi da su walid ibn mugira da su asi dan wa'ilu eh ko ko da jin sunan ma kai baka samu danka asi dan wa'ilu eh mana sunan musharba da su walid ibn mugira ayat ta tafka akan shi a bisa wasu tafsir sai Allah ya ce me yasa yake wannan abun an kana من كان ذا مال وبنين wai dan Allah ya bashi dukiya da iya subhanallah Allah ya bashi dukiya mai yawa ya bashi iya in hada ake ga irin shi sun isa su yi fada a ko ina in abu na kudi ne ya bada dukiyar shi babu wanda ya isa ya taka shi an kana da malin wa bane Allah ya ce dan mun bashi dukiya da da- da da iya har ma idza tutla alaihi ayatuna يتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين idan ana karanta mishi ayoyinmu insha Allah ƙala sai ka ji ya ce asatirul awwalin ai wannan tatsuniya ce ta mutanen farko wannan dai mutumin kuma cikin suratul mudassir karanto mana inda Allah tun daga inda Allah ya ce zarni wa man khalaqa ذرني ومن خلقت وحيدا
na'am وجعلت له مالا ممدودا
kuma fa وبنين شهودا
je ka dai ومهدت له تمهيدا
na'am ثم يطمع أن أزيد kalla كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
ina za a sashi سأرهقه صعودا
mu je dai gaba إنه فكر وقدر ihi فقتل كيف قدر نعم.
ثم قتل كيف قدر نعم.
ثم نذر الله أكبر ثم أبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إن هذا إلا قول البشر ina za a sashi lihi saqar zakata daga na alarama Allahu akbar kaga wannan mutumin a cikin wannan suratul qalam suratul nun shine Allah subhanahu wataala ya zana siffofin shi ha'ilau a cikin suratul mudassir Allah yake ce ma annabin shi zarni wa man khalaqatu wahida bari barni da wanda na halicce shi shi kadai ya huto duniya ba iya ba dukiya ko ba haka bai huto ba dukiyar kuma ba iya wahidan haka Allah ya hudo shi kuma haka zai koma ga Allah huffatan urratan gurla haka za mu tashi ranar kiyama zarni wa man khalaqatu wahida sai Allah ya ce waje antu lahu malan mamduda Mu- ni na sanya mishi dukiya abin lullumkawa ashe dukiyar da yake kama kada ya ta Allah ce ashe dukiyar ajiya ce Allah ya bashi ashe dukiyar ba ƙaryen shi bane ba wayen shi bane ba Allah ne kaɗai ya bashi wannan kuma fa wa banina shuhuda Allah ce muka bashi iya mahalarta wata ruwa ta bada cewa iya ko goma goma ko sha biyu gare shi dukkaninsu mazaje masu jin ƙarfinsu wanda ko ina ya isa namiji shi ya je yayi wannan abu haka Allah ya zuba mushi ومهدت له تمهيدا Allah ya ce mun shimhuɗa mushi dukiya shimhuɗawa kala-kala dukiya ta kayan garka ta, ta kuɗi ta menene kuma eh, ta dabbobi ga tanan dukiya kala-kala Allah ya shimfiɗa mushi Allah ya ba shi ko ثم يدمع Allah zai- الذي kuma yake تكلم yake nema Allah ya ƙara mishi wannan dukiye ai ta bashi shi kadai aka ce kalla al'amarin ba haka bane ƙawa ta tabbata an yi wa ƙara mai innahu kana li ayatina كان لآياتنا عنيدا saboda ya zamanto annidi ne mai- mai mai ƙetare iyaka ne dangane da ayoyin ubangiji saƙon hukuhu sa'uda sa'uda din wannan azaba ce Allah ya ce wannan tafsir ibn jarir haka ya ɗauki wannan ya taraho ya ce hiya azaba la rahata fiha ita ce sa'uda za a rarraka ba mishi azaba wadda babu hutu a cikinta kala kala kala kala azaba kun san azaba iri iri ce ba azaba kala kala ce da yau anan ko da ruwa sai a maka azaba ko ba haka ba da ruwa sai a ma azaba yanzu a tattaure ka a ɗora ruwa a saman kanka ya dinga ɗasarwa gutu ɗaya ɗaya tas tas tas kai awa guda ka gani zakka jikin naka kamar zai wuce ba kashe mutum yake tas tas ɗaya kawai ruwa iya kashe mutane eh mana wani ne ya kasa yin wanka da- da cikin sanyi sai matar shi ta ce ruwa bai kashe mutane ya ce eh ai na gani jet na cikin titanic shi wuta ce ta kashe shi." kun san titanic ko mun yi bayanin shi katon jirgin ruwan nan ya ce eh ai shi wuta ce ta kashe shi ba ruwa ba ga ɗaya ne magana ce ya gaya mata to saboda azaba rakkaba bisa rakkaba me yasa إنه فكر وقدر aka zo aka tambaye shi wai annabi sallallahu alaihi wasallam wai qur'ani wannan qur'ani wannan daga gurin Allah yake sai Allah ya fara ba da sifai yanda aka yi da aka tambaye shi wani sahabi yake cewa wani a zamanin yake cewa shi ba amsa ba da aka bada take ba shi mamaki yanda qur'ani ya zo a'a duk abin da yayi da action din da yayi da jijiya da yayi duka sai qur'ani sai da ya faɗi da tukwana ya faɗi natije kaga tun daga nan gurin Allah ya ce innahu fakkara wa qaddara da aka tambaye shi wannan Qur'ani da gurin Allah ne ko yake fakkara sai ya sa yayi tunani wa qaddara ko yake kaddarawa yana neman tunani abinda zai kawo akasin cewa ba a gurin Allah ba yake ya kawo zancen cewa ba daga gurin Allah ba yake innahu fakkara wa qaddara yake tunani yake kaddarawa me zai ce don ya wulakantar da ƙur'ani فقتل كيف قدر summa ثم قتل كيف قدر to wannan addu'a ce aka yi a kan shi faƙutila Allah ya tsine mai kai faƙaddar yaya yake cewa yake tunanin ya ce ƙur'ani ba daga gurin Allah bai sun maƙutila kuma Allah ya tsine mai an tsine mai an halakar da shi kai faƙaddar yaya zai dinga tunanin haka dangane da ƙur'ani ya dinga tunanin wai har wani mugu abu cewa ba daga gurin Allah da yake ya zai wannan sun mame ثم نظر Allah ya ce kuma sai ya sake dubawa da ya tuna da aka mai mugu a da'awar nan ya yi tunani yana nema ya kaddara kuma hallo ya sake dubawa sun man nazar wai me zai ce wai irin yadda ya kasance gurin tambaye shine qur'ani yake gaya mana sun ma'abata ثم wa عبس basar وبصر Allah ya ce kuma sai ya murtike huska kuma ya ƙara dakule goshe shi da zuwa idanun shi ya ɓata rai ya rasa me zai ce ya ɓata rai ya dakule wani zai ce wani yana ƙaddar wani abu wanda zai zai- zai kasance ba daga gurin Allah ba ثم أدبر واستكبر daga nan kuma ya juya kai ya faɗi girman kan ya ɗauke shi ya juya kai girman kan ya ɗauke shi ni zai faɗi ma mutane dangane da wannan ƙura'anin faƙala in hada قال إن هذا إلا سحر يؤثر kawai da ya juya sai ta kai wannan sihiri ne kawai na tatsuniya na da yake karantarwa daga gurin mutane kawai duk wannan abin da ya yi sai da ƙur'ani ya kawo shi tiryan tiryan tiryan in hada illa sihirun yuthar wannan sihiri ne wanda ya gade shi tir na da na tatsuniyar mutanen farko yace mi kuma إن هذا إلا قول ya ce البشر gide wannan ba ƙura'ani da yake cewa ƙura'ani kawai faɗan mutane ce faɗan bashar ce bashar shine mutum ɗan adam faɗan mutum ce ba faɗan allah ba ce faɗan bashar ce to a nan cikin suratun mudassir sai allah ya ce sa'usilihi فأصليه سقر za mu saka shi cikin wutar sahar وما دراك ما سقر ba mu je barin dakata shi dai yanzu mun shi kowane ne ko a nan kuma sai allah ya ce sanasimuhu سنسمه على الخرطوم da ya ce mu komo kan wannan suratul kalam idan tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin ko kamar yanda yazo karrancin suratul bayanin shi a cikin suratul mudaththir sai Allah ya ce sanasimuhu alal khurtum ku bari zan mu mushi alama alama a bisa karan hancin shi za mu mushi alama a bisa karan hancin shi sanasimuhu alal khurtum akwai wani hadisi a cikin bukhari hadisi sahihi an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa idan mutum ya ce lokacin da ake cikin sufofin nan nashi da aka ce utullin ba da zalika zanim zanim kin wannan na gaya muku ba ɗan zina ake nihi ba ko kala ya ce rajulun min quraish wani mutum ne a cikin qurayshawa lahu zanamatun mithlu zanamati sha yana da wata elusiya wani ɗan ɓangare kamar a kunnen wata a- wata akuya ana samun wani abu ya taho kamar ɗan kunne ya yi tar ya taho kamar ɗan kunne haka to irin wannan awakan ɓanna gare su ɓanna gare su yadda ya kamata to shi ne zana baƙin wannan yana da wannan ya ce buhari ya ce ka zana matul sha kamar na akuya wa ma'ana haza abinda ake nihi annahu kana mashhuru mashhuran bisu'i ya shahara da mugun abu ka shuhurati shati zata zanama zanama min bayni akhwatiha ya shahara ka- kamar shaharar akuya a cikin awakai mai zanama din nan mai ilmin nan mai dan tsarkun nan nan ita duk akuya mai dan wannan abun a wajen kunnanta ne yake fitowa to ta shahara da mabannaciya akuya ce eh mana kai ka san akuya wani tsoho aka sayo mai nama akuya ya yi fara fada yana zagi yace akuya da ranka ma baga banna ne ta sani ka je ka sayo min nama akuya in ci da kada mun zagi nama akuya ta da zagi yake nan da mun akuya ai ba- babu mabannaciya kaga a hadisi wannan an kamanta da ita ita take da zanama din wannan to wasu malumai sun ga cewa wannan ayoyin sun sabko akan walid ibn magira shi wannan sahabin kuma da Allah ya ce sanasimuhu alal khurtum za mu buga misalin shi alal khurtum a bisa karan hanci shi a yakin badar sai da aka sharce shi da takobi a karan hancin shi ya fito tas kowa ya gani gashi da shi ne sanashin mu alal khurtum an fahimta ko sai Allah ya ce mene إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسرمنا مسبحين wala yastatu ولا يستثنون to Allah daga nan zai ba mu labarin wani bayani daban kaburai ƙureshawa da suke zamna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka inna balawnahum Allah ya ce mun jarrabce su kama balawna ashabul janna kamar yamu- yanda muka jarrabci masu garkan nan id aqsamu la yasrimunna ha musubihin lokacin da suka yi rantsuwa sai sun girbe garkansu da sassafe yau kun ga nan gurin mun jarabce su kamar yadda muka jarabci masu garka wata gar wasu mutane ne a duniya wata garka ce a garinsu wannan garkai malamai sun yi bayani kala-kala a kanta malamai sun ce ita wannan garkai babansu in ya ɗauki abincin shekara sai ya bar ma talakawa da fakirai su shiga babban gona ce da kayan itace kala-kala su shiga kowa ya ɗauka ranar girbi ranar da ake girba to baban sai mutu a wata ruwaya da ta zo sai iyan suka game kai suka ce mu wannan talakawan bin ba su bana wani ba talakan da zai amshi abincinmu kawai daga baban shi daga ya hudda sai ya je ya raba ma mutane ya raba ma talakawa to haka ya zo shi wannan shi ne ƙur'ani ya ce ashabul janna masu garkar wannan masu gona wannan garka ce gona ce babba itace na kayan kayan lijum mangwara ne gwaiba ce gwanda ce menene kuma lemu ne da na tsamin da wannan komi ga kayan itace ga kayan abinci yawa a garkai to so ɗaya ake girbarta a shekara in aka zo kowa aka girba kuma sai a ce sai baɗi an fahimta ko to sai Allah ya jarabce su su diyan inda aka samu la yasrimun naha musrihin suka zo suka yi rantsuwa suka ce bun mu za mu je mu girbe kayan mutun da sun sa kalau Allah ya ce wala yastathnun ولا يستثنون ko insha Allah ba su ce ba istifna din wannan ana nufin insha Allah suka ce za mu girbe garkanmu za mu girbe gonanmu bana babu talakan da zai je ɗauka mu kaya mu ɗauki abincinmu na shekara mu sai da sauran suka yi shawara tsakaninsu sai ba su ce ba insha Allah ita kuwa kalmar insha Allah duk wanda zaka yi magana a yanzu ma a gobe ma ummi ka faɗi ka ce insha Allah in Allah ya yarda ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله Allah ya ce ka shaidinku kada ku kuskura ku ce zan yi abu gobe ko in an jima ko yaushe ma zan yi kaza sai ka ce insha Allah wannan ya faru akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata rana yahudawa suka haɗa kai suka yi alliance suka ce bari mu je mu tambaye shi abubuwa guda uku idan ya ba da amsa to annabi ne mu bi shi idan ya kasa ba da amsa to muftarrun ne kazzab mai yankan ƙarya ne makaryaci suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ya, ya muhammad ai bus cewa rasulullah suka ce muna da tambaya guda uku wannan tambayar idan ka samo ta to mun yarda kai annabi ne idan baka samo ta ba kuma mu yarda ba da kai annabi ne annabi ce ku faɗi tambaye wasa'aluhu ar-rajulun tafal ard suka tambaye shi ga wani suka ce akwai wani mutum wanda ya kewaye duniya wane ne wannan mutumin suka tambaye shi tambaya ta farko kun gane ko tambaya ta biyu suka ce wai rai rai ina take rai mutum ya yake ba jiki bane da rai suka yi mutum kowanne aka hudda ɗaya shikenan babu mutum ko in aka hudda rai akwai mutum to in aka ce ga ran kuma ba jiki akwai mutum babu sai suka ce ba mu labari wai rai ina take kuma wa taɓa ganin ran shi tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku suka ce akwai su samari a duniya a laɗe a wani guri su wane ne talata as'ila suka tambayi rasulullah to annabi ko san Allah zai bada amsa ko kuma jibril yana zawa kai akai a gurin shi annabi sai ya manta bai ce ba insha Allah ku zo gobe sai ta yi ku je ku zo gobe bai ce ba mi insha Allah shine wannan aya ta zo kada ku ƙara cewa zan yi kaza gobe sai kun ce insha Allah wa nasiya an yaqula insha Allah gobe ta yi yahudawa suka zo ha yaya amsa ya ce ma ja'anil wahayi wahayi bai zo mini ba ku je gobe ku zo jibi ta yi suka zo ha ainihin ijaba ina amsa ma ja'anil wahayi jibril bai zo ba kullum ana yi ana yi ana yi sai da aka yi kwana goma sha hudu rasulullahi ya so jibril ya zo ya so jibril ya zo jibril bai zo ba subhanallah sai suka yayata a cikin gari suke cewa batala sihiru ibnu abi kabshir ai sihirin nan na dan baban rago ya warware wai annabi suke cewa ibnu abi kabshir baban rago dan baban rago kun san waye abu kabshir baban rago mijin halimatu sa'adiyya banu sa'ad inda aka rena annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hudu shi wannan mijin nata a can banu sa'ad kauyen su sunan shi na karkara baban rago ake ce mai abu kamshin sai suke cewa annabi dan baban rago wani wulatanci kasan zaji ne wannan ibn abi kamshin dan baban rago a ma muna da irin wannan sunaye wanda suke kawai dai sunaye ne na karkara kaji an ce wani sunan shi makau yomo wani sunan shi korau wani sunan shi ana ruwa wani ana ruwa ana iska dare dare hada dare kai dan dare babanmu ne to haka dai ga sunan kala kala nan ma ai akwai su to shi abu kamshin shi mijin halimatu sa'adiyya ne suke yayatawa batala sihiru ibnu abi kamshin batala sihiru ibnu abi kamshin ai sihiri wai qur'ani ne sihiri sihirin nan na dan baban rago ya warware jibril kwana goma sha hudu bai zo ba sati biyu ranar sai ga jibril da aka zo ma kai Allah yana san rasulullahi da aka zo ma sai da aka lallabe shi aka kwantar mai da hankali aka ce mishi wa duha والليل إذا سجى sai aka ce mai mai ما ودعك ربك وما قلى
ka ji bayani وللآخرة خير لك من الأولى Allah ne ya rantsuwa da wakati na duha da dare idan ya gabato ya ce ma wadda aka rabuka ubangijin ka ba wada abu ya maka baban kwana bane ya maka wa matsala bai juya bai baka baya ya barka a'a tarbiyyatar da kai ne ake addaba ni rabbi fa hasana ta'dibi ubangiji na ya tarbiyyatar da ni ya kyautata tarbiyata ubangijinka bai barka ba amma ka sani walal akhiratu khairul laka min al ula gidan lahira shi yahiye maka da gidan duniya aka tunatar da shi wani guri kuma abubuwan da Allah ya mai alam nashrah laka sadrak wa wada'ana anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'ana laka dhikrak sai aka ce mai me فإن مع العسر kaga يسرا dukkan wannan ayoyi tasliya ce ake ma rasulullah yayi hakuri ba Allah bai maka ya hore kirjinka ya dauke nauye nauye ya maka kaza ya maka kaza to duk tsanani in yazo akwai sauki bayan shi duk tsananin da yazo akwai sauki kai yarda da wannan kaga yanzu an kwanto mai da hankali ko to sai amsa ta fara zawa daki daki me ya kawo duka wannan abun annabi bai ce ba insha Allah insha Allah hal aka kawo mushi kakkar ku ƙara cewa la ta qulun li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa ay insha Allah ka shedi daga yau ka ku ƙara cewa za ku yi wani abu gobe sai kun ce insha Allah aka ce yas'alunaka anir ruh sun tambaye ka akan rai to ga amsar take قل الروح من أمر ربي na'am وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
ga inda bayanin ruhi yake ka gaya musu rai daga al'amarin ubangiji na ce ba wanda ya san al'amarin rai ta ilimin da aka ba ku na rai ɗan kaɗan ne to suka ce sun ji wannan suka ce mazaje waɗanda suke sun tafi wani guri suna koye innahum إنهم فتية.
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
kaga nan aka kawo mai amsa su su ma su bakwai dan akwai khilaf a cikin maganar su su bakwai da aka kawo mishi aka ce ai innahum fityatun wasu samari ne masu jin kansu amanu bi rabbihim sun yi imani ga ubangijinsu Allah ya ce muka kara musu shari'a saboda haka duk samari suka tsaya akan sunna sai Allah ya kara shiryar da su kaga a zamanin da a dafanin ce bayan su ba sunayensu guda bakwai mukusulimina tamliha martonusu nainusu duna wasi sara yunusu falliyar tatawinusu su bakwai faɗi mukusulimina tamliha martonusu nainusu zuna wasi sara yunusu falliyar tatawinusu da karansu iya da suna uku ana ce mai hamran ko rayyan ko kitimir eh tare suke a cikin kogon kisa su da yawa ce sura guda Allah ya sako da sunan suratul kaf aka ba su labari saboda ai da suna cewa mutum uku ne sabifuhum karu sabifuhum karu سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم na'am ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب na'am ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
na'am قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
kaga suna cewa su uku ne na hudun su karansu wasu kuma suke cewa a'a su hudu ne na biyar kin su karansu haka na shidda na bakwai kin su karansu aka ce ba babu wanda ya san su sai mutane yan kankana ibnu abbas radiyallahu anhu yace ni na san ko su nawa ne kuma ni ina cikin kadan kin da suka san su shine ya zano su kaga an ce a tsare suke Allah ya tsare su sai malaman subu suka dauka ai in zaka yi layin tsautsayi sai ka rubuta sunayensa a sawai layin tsautsayi ce eh mana Allah 20 20 ake sai da mu kusulmi na tamliha mardun su na yunusu zuna wazi tsara yunusu falyasta tawinusu kitbiru hamrana rayana Allah kiyaye wannan su suka tambaye shi kuma aka amsa ta zo wacce tambaya ce ta ukun an rajulun tafal arba mutumin da ya kewaye kasa an dulkar ne ne ويسألونك عن ذي القرنين
na'am قل سأتلو عليكم منه ذكرا
kaga إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا
a nan kistar zulkar ne ne ita ma ta zo ga baki daya suna tambayar ka an zulkar ne da ya je mahudar rana ya je mafadarta ya je ina ne ya je Allah ya kawo surar ya kawo bayanin amsar gaba daya dukkan ya kawo wannan abun saboda kalmar insha Allah Allah ya ce inna balawnahum su mutanen makka ko mu cikin suratul qalam mu su mutanen makka balawnahum mun jarabce su kama balawna ashabal janna kama yadda muka jarabci masu gonan nan id aqsamu la yasrimunha musbihin lokacin da suka rantse suka ce gobe za mu je mu girbe suka yi rantsuwa gobe za mu je mu girbe gonan mu Allah ya ce wala yastathnun kuma bu su yi ba istisnai bu su ce ba insha Allah sai me ya faru فطاب عليها طائف من ربك وهم نائمون fa asbahat فأصبحت كالصريم da ba su yi ba istisna'in wannan ba su ce ba insha Allah sai Allah ya ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbik sai wani mai kewaye ya kewaya ta daga gurin ubangijinsa wata azaba ta zo ta hau gonai aka turo mata wata musiba gonar ta kone fa asbahat kasarin bai baƙi kirin kamar yankin dare gaba ɗaya ta ƙone daga wani azaba wannan daga gurin ubangijinka wa hum na'imun da tsakar dare suna barci kamun asuba ta yi su je su girbe kayansu kamun asuba ta yi Allah ya turo azaba ya ƙota ƙona gona gaba ɗaya saboda mene sun so su hana talakawa kuma sun so su girbe abinsu da dare ballantana sahiya ta yi a ce a huda zakka babu kuma ba su ce ba insha Allah sai mai gaba فتنادوا مصبحين suna gida suna barci ba su san ba abin da ake a gonai asuba ta yi fatana da musu bihe sai suka fara kiran juna da asuba tashi tashi mu dai tashi kasu je mu tashi makwabtan nan musu bihe da asuba ake tatta suka tatta da duk mutanen nasu an rigudu ala harfikum ku tashi mu dai gonakan mu ala harfikum in kuntum sarimin ku tashi mu tafi maza maza in hal muna yankewa kadan min al-layl sarimin da da yankin dare suna so su iske kansa ya tawaye tun sun kwashe abin da za su kwashe ai ba su kaɗan ba ne su jiyawa ne sun hana talakawa ko to sai aka yi yaya أن اغدوا على أرضكم إن كنtum صارمين na'am فانطلقوا وهم يتخافتون na'am ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ani kudu ala harfikum ku tashi maza mu tafi gonan mu gurin kayan gonan mu in kuntum sarimin in kun zamanto masu yankewa ne yankin da dare to fantalaku suka tafi wa hum yatakhafatun suna magana cikin sirran a koye suna shishote busu so wani dan garin ya ji ya tashi tunda yan garin ai duk sun san ranar girbin gonar wani kasta ji wai ake a hankali ana rada suna ta yi a hankali su suka ɓoye suke cewa me Allah ya dukulan na hal yau ma alaikun miskin yau ba babu wani miskini da zai zo wannan gonai yau ba babu wani fakiri da zai zo ya kwashi kayanmu wagadau وغدوا على أرض قادرين Allah ya ce suka tahi akan karfin su da shidda da kuzari suna jin daɗi suka taho a karfi suka taho suka biyo hanya suka zo daji tiryan tiryan tiryan sai da suka zo gonar wannan wagadau ala harbin qadirin to falan mara au فلما رأوا قالوا إنا لضالون bal بل نحن محرومون lokacin da suka zo gonar sai suka ga baki kirin ta kone gaba ɗaya kamar wani yankin dare kuma daga cikin dare dare ne ba baki da wayewa ba sai suka ce kai falan ma ra'awa lokacin da suka ɓace suka zo suka ganta kalu inna da zalun kai mun ɓace hanya ba wannan ba hanyar gonar mu bace ba gurin bane ba muka zo ba gurin bane wannan sai suka sake dubawa suka dubi hanyar suka dubi makwabta suka ga komi suka tabbatar da lalle lalle gonar ta ci kai بل نحن محرومون ɗaya daga cikin sai ce ko tsaya wannan abun wa na hannu maharumun Allah ne ya haramta mu musu Allah ne ya haramta mana wannan aiki da muka yi to an ci lokaci yayi
قال أوصلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون qalu قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين wa aqbala فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
a nan za mu tsaya abinda baka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya a ci gaba insha Allah sati mai zuwa ran talata abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawarka dan ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin da ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai su masu neman jari Allah ka ba su abin da za su yi bi rahmatika ya wahidal qahar da Allah ka shiryar da mu ka shiryar da yaran mu innaka ala kulli shay'in qadir rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين